السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله سبحانه وتعالى بوجيا ليهد أمو أولنا مثلاتي من البركة دومنتي قبل تفسيرنا القرآن من جرمه a wannan wuni na goma sha uku da watan ramadana wa shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wannan haɗuwa ta mu Allah sanya mata albarka insha Allah muna cikin suratu takwir wanda mun ga tafsirin ayoyi guda goma sha hudu na wannan sura wa'inda wa'innan ayoyi suna ba da labarin yanayin yadda duniya za ta kasance a yayin da lokacin tashin alkiyama da kuma yadda ɗan adam zai tsinci kanshi kuma ya ga dukkanin ayyukan da ya yi na sharri ko na alkhairi sun hadarto a tare da shi almihim dai a jiya mun ga tafsirin wannan ayoyin bima yashfil ghalil insha Allah yau za mu tashi a tafsirin ayoyin da suka yi taura a wannan sura wanda mujmal ɗan wa'annan ayoyin da za mu gani rantsuwa ce Allah maɗaukin sarki ya yi da ababe guda uku da tauraro tare da siffofinta da kuma dare da kuma asubahi a kan gaskiyar alkur'ani kasancewar shi maganar Allah ce wahayi ne aka yi wa manzana sama ta hanyar mala'ika jibrilu sannan kuma zuwa alkur'ani ba maganar shekaru bace ba sannan kuma zuwa alkur'ani gaskiya ce shiriya ce kuma manzala na sama yana da ɗabi'u kyakkyawa kuma manzala na sama ya ga mala'ika jibrilu wannan dai su ne dai insha Allah ayoyin da zamu gani bi idnillahi tabaraka wa ta'ala mana zai iya karanto mana rantsuwoyin nan a wayar da suke ayoyi guda hudu sannan kuma daga baya sai mu ci gaba insha Allah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم نعم وإن رسولك إذا أسلمتم إن شاء الله كلام wannan rantsuwa ce Allah maɗaukin sarki da ababe guda uku na farko Allah ya yi rantsuwa da taurari Allah maɗaukin sarki yake cewa fala uqsimu bil khunnas al jawari kunnas Allah maɗaukin sarki yake cewa ina yin rantsuwa da taurari al khunnas wa'inda suke koyewa da rana al jawari wa'inda suke gudana a sasannin sama al khunnas waɗanda suke ɓoyewa wani lokaci da daddare wannan su ne rantsuwa da taurari da Allah maɗaukin sarki ya yi sai wa isifofinsu guda uku fala uqsimu kalma tala marka mun ga cewa la innan la ce za'ida li ta'kidil qasd la ce wanda ake ƙara ta a rantsuwa dan a ƙara ƙarfafa rantsuwa kenan fala uqsimu bil khunnas أي أقسم قسما مؤكدا بالخنس إنا رنسوا رنسوا بكرفي ده وإن تورار وإن تصفوا في بداء واضح الله يا رنسوا ده وإن تورار وإن تصفوا في بداء tare da cewa kuma da wasu na ganin la tauraru ne wannan tana da wannan sifar wannan tana da wannan sifar wannan tana da wannan sifa amma abin da ya fi ƙarfin dalili tauraru ne guda ɗaya suke da sifa ta hunnas ɓoyewa da rana suke da sifa ta aljawari ya jam'i na jariya masu gudana ne masu tahiya ne kuma suke da siba ta alkunnat istitari ɓoyewa na wani ɗan lokaci a yayin dare tare da akwai saɓanin malamai akan ƙarƙashin wannan shin ana nihin da shi wannan fala uqsimu bil khunnas al jawar kunnas al allama ibn kasir al littafin shi ya nakalto maganganun malamai da kuma al allama sabari sun nakalto maganganun malamai wasu malamai suka ce rantsuwa ce Allah madaukakin sarki yayi da shanu na daji shanu na daji wa'anda suke koyewa da daddare kuma wanda suke koyewa in zaki ya zo kama su wanda wasu malamai suka ce za a rantsuwa ta Allah ya yi da mai yake suna barewa wadda take koyewa da dare ta shiga gidanta kuma wanda take koyewa in zaki ya zo kama ta wanda amma mafi yawan malamai sun ce akan cewa rantsuwa ce da tauraro abin da zai nuna maka rantsuwa ce da tauraro shine rantsuwar duka ana yi ne da wasu ayoyi da suke na tabi'a na kan an yi rantsuwa da taurari ko sai kaga kuma dare da kuma asbanci wanda yake nuna cewa yahirin jayin rantsuwa ne da taurari wadah shi ne na Allah madaukin sarki ce fala uqsimu bil khunnas tabbas ina yin rantsuwa da taurari masu yin haske da daddare wanda suke koyewa da rana dalilin hasken rana kuma suke bayyana da daddare su ba da haske su ne alkhunnas ai alkhunnas allati takhtafi fi nahar wanda suke koyewa ya riga ya gabata a gare mu a cikin suratul nas duk da a ungwata wanda muka yi tafsirin suratul nas min sharril waswasil khannas bawa yana neman tsari na fadu min sharril waswasil khannas bawa yana neman tsari daga alwaswas mai yin waswasi shine shaytan alkhannas wanda yake ikhtifa'i yake koyewa a lokacin da ka ambaci sunan Allah na'am shaytan duk lokacin da ka ambaci sunan Allah koyewa yake shi yasa an wani sam aiki mummuna ya kama ka ko barin abuwa na wajibi aka sharanta ma kai istihara kai arwala da sauransu jai kenan wa'annan tauraron koyewa ke hunnas ne masu koyewa ne a lokacin rana koyewa ce sai su jima daga rana inda rana ta huto ya su koye haskensu ya riga ya tafi saboda hutowar rana kuma wa'annan tauraron aljawari jam'i ne na jariya masu gudana ne suna tahiya a falak ɗinsu suna tahiya a mazaunin a matahiyarsu suna tahiya a sasannin sama ba ɗaya ba su ce a guri ɗaya alhunnat masu ɓoyewa ne na wani ɗan lokaci da daddare ko kuma lokacin da za su yi gurubi alhunnat shi ne ɓoyewa na wani ɗan lokaci shi kuma wancan alhunnat ɓoyewa na lokaci mai yawa da rana kenan shi kuma alhunnat malamai suka ce alistita ɓoyewa na wani ɗan lokaci kawai in za su yi gurubi kamar wani lokaci hasken shi dan buce kuma hannun su dawo su bayyana wani abu ya kare hasken su ko makamantan haka da daddare kenan alkunnas yana kasancewa ne da daddare koyewar da suke yi wannan ta alkunnas da daddare ce alkunnas koyewar da suke yi da rana wannan dai sifofi ne dai na sauraro an rawaito asar daga ali bin abi talib yake cewa فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس علي بن أبي طالب كتوى هي الكواكب وأن الله يا رسوان لتوراري tare da cewa an rawaito daga Ali bin Abi Talib ruwaya ana nufin da yake da suna ana nufin da yake da suna abinda ba taurari ba kawar raƙumin afwan daga Abdullah bin Mas'ud aka rawaito daga amru bin al-as aka rawaito suna ana nufin yani raqum wannan shahadu na daji ba daga ali ibn abi talib bane ba hadisi ingantacce daga ali ibn abi talib ko kuma asar din ali ibn abi talib ingantacce wanda al-hakim ya rawaito shi ya inganta shi ali ibn abi talib yake cewa fala uqsim bil khunnas hiya al-kawakib allati taknisu bil layli wa takhnisu bin nahari fala tura Ali ibn Abi Talib yake cewa hiyal kawakib wannan taurari ne allati taknisu bil lail wanda take dan buya da daddare ta wani lokaci wadah kalma ta taknisu al kunnat ta karshen kenan ita aka fara fassara ita kuma al kunnat sai Ali ibn Abi Talib yace wa takhnisu bin nahar sai ta koye da matsayi da rana fala tura ba a fahimta da rana amma da daddare koyewa ce ta wani ɗan lokaci kalma ta alkunnat an ciro ta ne daga kinasa kinasatul azzabi me yake kinasatul zabai ɗan ɗaki na da yake rasuwa na barewa wanda suke koyewa ta kwanta ko kuma ta koyewa wani abu da suke wada wasu malamai suna ganin cewa la alkunnat an ciro ta tana da alaka daga nikinasa shara yanda ka ga mai shara zai dinga kai kawo ita ma za ta dinga kai kawo yadda ka ga shara wani lokaci za ta ɓace babu ita kuma wani lokaci ka ga ta taru haka kuma hannu almuhim dai magana da ta yi ƙarin dalili dai taurari da wanda suke da wannan sifofin malamai suke cewa ko in ce mafi yawan malaman tafsir suke cewa wa'innan taurarin wa'inda suke da wa'innan sifofin guda uku shine alhansu sifa ta ɓoyewa da rana da alkansu sifa ta ɓoyewa na wani ɗan lokaci da dare da kuma aljawari sifa ta guda ta tahiya da take yi a cikin sasannin sama suka ce tauraru ne guda biyar wanda ake ce musu astayyara masu gudana masu zagaye falfajiyar sama wannan tauraro guda biyar su ne suka ce aljariya dole sabita masu tahiya ba wanda suke dawwamammu ba yanda akwai tauraron da dawwamammu ne ba sa tahiya ba sa tahiyya wadah sai suka ce ita ce su ne tauraru guda biyar shi ne zuhar da kuma murrikh da mushtari da zuhra da afari suna bayyana da yake suna da daddare kuma ɗan suturce wani lokaci in za su haɗa in za su koma mazaunansu kuma hallo da rana ba a ganin haskensu suna nan suna yawo amma ba a ganin haskensu saboda hasken rana ta kare musu kuma jariya ce suna tafiya tare da yadda kaga rana tana keta tsakanin sama su ma suna yi ba ba kirarar su ana tauraro malamai na irjar al'ilmi wasu suke cewa la wannan fala uqsimu bil khunnat al jawar kunnat wasu nau'i ne na tauraro wanda ake ce musu at-tuqubus sud wanda suke da duhu wanda suna kwashe datti da dukkanin abin da yake sassanin sama malamai na ijazul ilmi wanda suka yi karatun ilimi na falaki allim suka ce wasu kala ce ta tauraro bakake wanda suke ba a ganin su a boye suke amma kuma in suka zo duk wani datti da duk wani gajimare da duk wani abu na sama suna kwashe su suna yaƙe su wasu almihim da wannan ɓangaren ilimi ne na falaki kai wasu ma daga cikin malamai na ijazar da ilimi saboda ijazar da ilimi da akwai gaskiya a cikin shi da akwai abin da ba gaskiya ba da akwai zawabi da akwai dokoki amma nan za mu wasu ne don mu ishara na ji ɗaya daga cikin wasu malaman da suna da hannu akan ɓangaren ijazar al'ilmi yake cewa wannan rantsuwa ne da bacteria da take yawo a ban ƙasa ɓoyayya wani ita wannan bacteria aikinta ta share dattin da ya afko a cikin doron duniya wani irin datti ne ya afko a cikin doron duniya gawawwaki da mutse da sauransu in ta zo ta cinye shi nan da ya bushe sai ga kawo an share ya riga ya koma ƙasa an muhim da ya maganganu ne dai ga sunan dai amma dai ijaz in yana da bawabi shi yasa mu tsaya a maganganun magabata shi yafi sai mu ga kuma maganganun malamai tunda mafi yawan malamai na tafsiri mu'asirin sun yani nuna rashin ingancin wannan tafsirin da aka yi wa wannan kalma ta aljawar kunna saboda kuskuren da aka samu wajen tafsirin da kuma amfani da lugha almihim dai wannan ne dan tsokaci ne almihim abin da mafi yawan malamai suka tahi abin da ya fi ƙarfin dalili wannan da ya rantsuwa ne da tauraro suke da wa'innan sifofin ya dai saɓanin da suka samu shin tauraru ne guda ɗaya waɗanda suke da wannan sifofin guda uku kamar yadda malamai suka ce su ne taurari guda biyar manyan tauraru wanda ake ce musu astayyara wanda su ne zuhal da murrikh da mushtari da zuhra da atarid ko kuma a'a wasu tauraru ne alkhunnas masu boyewa da rana واضح wasu kuma aljariya wasu kuma astabita wasu suna gudana wasu kuma basa tahiya wadah suna tsaye a guri daya wasu kuma alkhullas da ranar da daddaren sun bayyana amma kuma wani lokaci suna tsacewa kuma ya su kara bayyana almihim dai duka dai tauraru dai ake nufi wannan shi yafi karfin dalili shi ne malaka ce fala uqsimu bil khunnas أي فأقسم قسما مؤكدا بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهار وتظهر بالليل إنا رنسوا الله ما أكسب كيتي إنا رنسوا رنسوا من كرفي da tauraro wanda yake haskakawa da dare da rana kuma hasken shi ya fice ya ɓoye saboda hasken rana kuma ya ƙara bayyana da dare aljawari kunnas wa aljawari wa'inda suke gudana al-kunnat wa'inda suke koyewa na wani ɗan lokaci mala yace ai allati tajri wa tasiru ma'a ash-shams wal qamar wa'inda suke gudana a sararin samaniya tare da rana da wata wada al-himala yace summa tastatiru waqta ghurubiha lokacin da ta zo hadawa da ta zo koyewa rana ta zo hadawa ko rana ta zo da yake da suna hutowa wata kenan shi kuma zai koye to su ma sai su ɓoye wannan lokacin wadda kamar yadda da yake suna kunnas ɗin da aka ce kamar yadda barewa a yaren larabci barewa take ɓoyewa a gidanta wanda ake ce mashi alkinata wadda sai mala ya kama da magana ta alkurtubi almali ke ce Allah ya yi rantsuwa da tauraru ne a wannan magana malam kurtubi yake cewa annujumu takhnisu bin nahari wa tazharu bin layl وتكنس وقت ورودها أي تستتر كما تكنس الظباء في المغارات وهو التناس المهم دي نفس دي مغارة نمك بينا كنا وانا الرنسوان الدتورار واضح أقاش هكا دي لأقوي مغارة ما لمي me ake nufi wasu suka ce la rantsuwa ne da barewu wasu suka ce la rantsuwa ne da maraƙe na daji shanu na daji ba na cikin gari ba wasu kuma mafi yawan bayan suka ce ana nan da su tauraro wanda shi ya fi ƙarfin dalili ne kamar yadda muka bayyana abin da yake ƙara nuna cewa ana nan da su tauraro Allah yana magana ne da ayoyin da suke tattanzawa lokaci zuwa lokaci an yi rantsuwa da tauraro tauraro ko su kasance da rana ko ko su kasance da daddare in suka kasance da rana a ɓoye suke ko in suka kasance da daddare a bayyana ke hasken su wani ɗan lokaci amma suna iya ɗan bicewa hasken su to he kuma Allah ya zo rantsuwa da ya yi rantsuwa da dare a lokacin da ya fuskanto da hasken shi kuma ya rantsuwa da wuni a lokacin ko kuma asbahi a lokacin da ya zo da haske wanda yake nuna cewa lallai wannan abin da ake nufi tauraro ne sai Allah ya ce wallahi idza as'asa ina rantsuwa da dare a yayin da ya bujurto da duhun shi allai idza as'asa kalma ta as'asa ko kuma as'asa al-layl malamai suke cewa kalma ce mushtarakul lafzi ana ne da shi al-iqbal da al-idbar ana ne da kalma ta as'asa abu ya fuskanto da abu ya juya baya shi yasa dalilin haka malamai suka samu sabani wasu malamai suka ce wallaylu idza as'asa ay wallaylu idza aqbala bi dhulamihi Allah ya yi rantsuwa da dare a lokacin da ya fuskanto da duhun shi wasu malamai suka ce wallaylu idza as'asa ay wallaylu idza adbara bi dhulamihi Allah ya yi rantsuwa da dare a lokacin da ya juya da duhun shi amma malamai suke cewa al-allama ibnu kathir yake cewa abin da yake nuna cewa an abin da yake karfin dalili Allah ya yi rantsuwa da dare a yayin da ya fuskanto da duhun shi farkon dare ne kenan Allah ya rantsuwa da shi ko in muka karanta rantsuwa ta gaba sai mu ga Allah ya rantsuwa da farkon wuni wannan munasaba take nuna cewa abin da ya karin dalili ɗaya ne ake nufi ba duka kalmomin ba guda biyu ke shi sa tafsirin da ya fi a ƙarƙashin wannan kalmar wallahi idan as'asa Allah yana rantsuwa da dare a yayin da ya fuskanto bi zalamihi da duhun daren shi hatta ghaffal qauna har da ya riga ya rufe dukkanin duniya da mu to Allah ya rantsuwa da wannan lokacin wanda kuma rantsuwa da farkon dare ya zo a ayoyi da dama gashi a cikin suratul ad-duha Allah ya ce wad-duha wal-layli idza saja والضحى والليل إذا تجى Allah ya yi rantsuwa da ad-duha lokacin ad-duha lokacin wallaha wajen karye 8 karye 7 da rabi 9 kaga farko farko wuri ne kuma wallahi idza saja Allah ya yi rantsuwa da dare a lokacin da ya rufo da duhu ya kaga nan ma Allah ya rantsuwa da farkon dare a kuma Allah cikin suratul lail Allah madaukakin sarki ce wallaili idza yaghsha wan nahari والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى Allah ya yi rantsuwa da dare idza yaghsha lokacin da yake rufo duniya da duhun shi wan nahari idza tajalla kuma Allah ya rantsuwa da wuni a lokacin da yake bayyanewa bayyane duhun dare yake bayyana hakkin shi kidan kaga wani yake cewa abin da aka yi yayi karayin dalili ai Allah ya rantsuwa ne da farkon dare da kuma farkon wuni واضح ها كما قال الله ملك سركي بين سورة الأنعام يتي فارق الإصباح وجعل الليل سكنا شين ونديك غسدو هكذا أصباحي كما قال يكي سنة داري سكنا يعني قال المهم دي وانا ذكر دي yana nuna cewa abin da ake nufi shine farkon dare Allah ya rantsuwa kenan nan da farkon dare wallahi idza aka Allah ya rantsuwa da dare a lokacin da ya huto ya tunkaro da duhun shi wasubhi idza tanaffasa Allah ya yi rantsuwa da asbahi a lokacin da ya bayyana hasken shi a nan gurin da akwai wani tashbihi wanda yake amsa suna al-isti'ara at-tasrihiyya واضح kamar a nan gurin idza tanaffasa Allah ya yi rantsuwa in za ka fassara gundaren kalmar ta za ka yi Allah ya yi rantsuwa da asbahi a lokacin da ya lumwashi ba laifi ba ne ba amma inda ka ce a lokacin da ya lumfasa ya fantsamo hasken shi kaga magana ta ɗauka kamar nan Allah maɗaukin sarki ya masalta asbahi kamar mutum ne yana numfashi in yi numfashi numfashin nan nashi iskan nan ta bakin shi da yake hutuwa ita take hutuwa haske wadda isti'ara ce wani nau'i ne na azancin magana na balaga shi ne allah maɗaukin sarki ce wa subhi idza tanaffasa allah ce ina rantsuwa da asbahi a lokacin da ya huddo haske na rana kenan kaga asbahi shine warkon rana hasken asbahi shine warkon wuni واضح الله يرنس واكنا دا هركون أصباعي ألوك تندى يهدو هكيش هنا ملك توا وبالصبح إذا أضاء وتبلج واتسع ضياءه ألا يرنس دا أصباعي ألوك تندى بين هكيش حتى صار نهارا واضحا هيا إلا يبين هكيش يبين هكيش هر يكسن تيوني يا رجا يا شبه to Allah ya yi rantsuwa da wa'annan ababen guda uku abu na farko Allah ya yi rantsuwa da taurari wa'anda suke da sufofi guda uku mun riga mun gansu Allah ya rantsuwa da dare wanda ya harkon dare lokacin da ya huskanto da duhun shi Allah ya rantsuwa da asbahi lokacin da ta bayyana haskenta duka rantsuwa akan alqur'ani ne innahu la qawlu rasulin karim lalle tabbas wannan alkur'ani magana ce ta rasulu manzo karimun mai karamci magana ce ta mala'ika jibrilu wanda ya amso ta daga gurin Allah nan an danganta alkur'ani aka ce magana ce ta mala'ika jibrilu ba Allah ne mashi ya kirkiro ta inda ma magana ce tashi ta dan aike Allah ya turo shi da wannan magana واضح كما ملائكه لا يعصون الله ما امرهم wa yaf'aluna ma yu'maru ba su sabawa Allah duk abin da Allah ya umarce su suke aikatawa shi yasa aka danganta magan alqur'ani zuwa gare shi to in mun lura ta wani bangaren rantsuwan nan duka suna da kamanceceniya da wahayi da kuma alqur'ani Allah ya rantsuwa da tauraro tauraro yana da haske واضح hasken wanda na tauraro kamar haske na alkur'ani kama hasken wahayi amma wani lokaci yana tsambicewa hasken babu shi ko to wanda yake nuna cewa alkur'ani yana bayyana shiriya wanda ita haske ce kuma yana bayyana bata wanda ita duhu ce kuma har Allah ya rantsuwa da dare a yayin da ya fuskanto da duhun shi da akwai munasaba alkur'ani yana zauwa yana zauwa ya fice duhun dare yadda ka san shirya haske ce wadda take yaye mai yake suna duhu kuma a lokacin da dare ya fuskanto da duhun shi da akwai matsalolin da kan iya faruwa da dama shirka da bata da sauransu duk ana aka yawan yi duk masu aiki mummuna a dare suka yawan yi to alkur'ani zai zo haɗu wasu ladubbuka wanda suka shayi dare da amfanin shi asbahi lokacin da ya yaye duhun dare to alkur'ani zai zo ya yaye duhun bata da kafirci to ya Allah ya rantsu akan cewa innahu lallai alkur'ani la qawlu rasulin karim magana ce ta manzo mai karamci dan aike mai karamci wannan wani manzo da ake ne shine ar-rasulul malaki manzo daga cikin mala'ika shine mala'ika jibrilu dan Allah ya dangana mishi alqur'ani ya ce magana shi ba dan ana ne mishi ya kirkiro alqur'ani la dan a tabbatar muku manzon Allah ba shi ya zo da alqur'ani ba magana ce ta mala'ika jibril kai kuma ka riga ka sani mala'ika bayyayin gaba gadi ba kai ni shakka kenan maganar Allah ce a nan gurin kun ga magana ta zo a jimilce sai Allah maɗaukin sarki ya bayyana ta a cikin suratul shu'ara وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به فضل نزل به روح العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين علم أكتبك سوى وإنه لله القرآن لتنزيل رب العالمين تبت سبقوا وبنجي تالكين الله مدعوكين سركي يسبقوا ده القرآن وانين يسبقوا ده شيء ملائكة جبريل نزل به الروح الأمين wanda ya sabko da shi Allah ya turo shi yayi maka wahayi shine ar-ruh malaika jibrilu al-amin ne aminci wannan nan gurin ana ma magana dangane al-qur'ani amintattu suka dauko al-qur'ani mala'ika jibrilu al'amin shi ya sauko da alƙur'ani ala kalbika a kan zuciyarka kenan wa'ayi da aka mazana sama ya tabbata a kan zuciyar shi bai mance komai ba ala kalbika da takuna min munziri sadar saboda ka yi wa'azi da alƙur'ani ka faɗakar da alƙur'ani kenan nan kaga a wannan suratul shu'ara Allah ya bayyana cewa la sabkowar Allah ce maganar Allah ce ya turo mala'ika jibrilu yayi wahayi shine abin da aka ji wani ce a cikin wannan sura da muke ciki innahu la qawlu rasulin karim lalle wannan alqur'ani magana ce ta Allah madauki sarki wanda mala'ika jibril ya sabko da shi sai Allah ne ya danganta wannan alqur'ani ya danganta magana ga mala'ika jibril ya ce la qawlu rasulin karim magana ce ta manzo mai karamci shine mala'ika jibril amma ba ana nihin ba magana mala'ika jibril inna ma ana nufin maganar Allah ce an danganta ne ba dan kuma ba dan ana wa mushrikai magana wanda ba su yarda ba suna cewa alqur'ani manzo Allah ya zauna ya kirkiro shi sihiri ne bokanci ne ya binciki labaran mutane na na harko ya rubuta to he Allah madaukakin sarki ya rushe maganar su shi ne Allah madaukakin sarki ya ce yani innahu laqawlu rasulin karim wannan mala'ikan mala'ika jibrilu zai kuwacin inda zai al'arshi maki ma'abucin ƙarfi ne zai kuwa yana da ƙarfi mala'ika jibrilu alamun ƙarfin shi mutanen annabu lot mutanen annabu lot wanda suke yin aiki na alfasha ya ɗauki garin gabaki ɗaya juya shi ya maida safilaha aliya ƙasan aka maida shi sama sama aka maida shi ƙasa mala'ika jibrilu zai kowacin ma'abucin ƙarhi ne inda zai al'arshi makin kuma yana da matsayi da daraja a gurin ma'abucin al'arshi shi ne allah yana da daraja mai daraja ne mai matsayi wannan yake nuna ma daraja alkur'ani duk in shugaba yana so ya ba ya tura sako in sakon nan mai mahimmanci ne kuma wanda za a kai sako gurin shi mai mahimmanci ne ana zaɓan mutum mai daraja mai mutunci misali ka ɗauki alaƙa ta diplomasiya ƙasar nijar za ka kai sako mai yake da suna wata ƙasa ma za a ce za ta kai sako wasu ƙasa ce suka yi ɗasawa da Nijar a yanzu za ta kai sako Mali sai ka ga ta yi a tada Premier Minister ko Ministan harkokin waje ya kai amma za ka misal za ta kai wata ƙasa wanda ba a shiri ba yi mawaɗi ba sai ga an tura wani da yake sa ambasadar ko kuma mataimakin ambasadar ko wani kunsul ko kuma an tura wani sj na asirai tanzir ko makamanta haka to alkur'ani da ke daraja gare shi saƙo ne mai daraja sannan kuma wanda za a kai wa saƙon a safko mishi a manzan sa sama shi ma mai daraja ne sai Allah ya zaɓi mafi daraja daga cikin mala'iku shine mala'ika jibril shine abin da malamai suke cewa da aka Allah ya zaɓi mala'ika jibril saboda daraja alkur'ani da darajar manzan da za a wa wahayi shi yasa alkur'ani gabaki ɗaya ya safko ne ta hanyar wahayi biwaqatil malak mun riga mun bayyana muna yawan bayyanawa wahayi kala uku ne da akwai wahayi kai tsaye Allah madaukakin sarki yawa manzo wahayi ya gaya mishi ji Allah ya mishi magana wadah yanda yawa mala'ika yanda yawa annabi Musa magana yanda yawa manzo Allah ta san magana wajen shar'an da sallah da makamanta haka da aka yi Isra'ila da Mi'raj da shi wadah da akwai wahayi ta yanda ta hanyar mafalki da akwai wahayi ta hanyar kawai annabi yana zaune da shi Allah ya jefa wani abu a cikin zuciyarsa wanda wahayi na uku shine Allah ya turo mala'ika ya zo da wannan wahayi wanda to wannan sune hanyoyin wahayi guda hudu to alqur'ani gabaki ɗaya malaman ce cewa ya safko ne ta hanyar wahayi ta hanyar turo mala'ika zuwa ga manzalar tana shi ne mala'ika jibril wadda wannan su ne hanyoyin wahayi duka alkur'an ya tafko ta hanyar mala'ika jibril sai yasa malamai na ulumul qur'an in suna ta'arifin alkur'ani sai suka ce huwa kalamun alkur'an kalamun lahi almunazzanu ala rasulillahi محمد محمد بن عبد الله بواسطة جبريل عليه السلام القرآن مجانا الله تي وانا اكا سبكوما وانا الله صلى الله عليه وسلم تهيا ملائكة جبريل ديش كسا وانا نقصة دمك سنة تيوا ذكا القرآن الله ياي وحيش تهيا ملائكة جبريل كما يند وانا سورة سورة تكوري تبين هكا كما يند وانا سورة الشعراء تبين هكا سورة النجم ماذا مغا تبين هكا واضح wanda Allah maɗaukin sarki ke cewa a suratul najm yana bayyana sifofin mala'ika jibrilu Allah maɗaukin sarki ke bayyana a cikin suratul najm ma dalla sahibukum wa ma gawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى magana Allah ya ce in huwa illa wahyi yuha abinda manzon sun zo shi wahayi ne aka mishi wahayi wa ya sanar da shi wa ya mishi wannan wahayi allamahu shadidul quwa mala'ika jibrilu ya zo mishi da wannan wahayi daga gurin Allah maɗaukin sarki wannan mala'ika jibrilu shadidul quwa yana da ƙarfi kamar yadda nan surar ma Allah maɗauki sarki ce zi kuwaci ma'abocin ƙarfi ne shadidul kuwa sai Allah maɗauki sarki ce zu mirratin
zu mirratin faddawa لقد رأى من أ- duniya ce fastawa a mala'ika jibrilu ma abucin ƙarfi ne da amana wadah fastawa wanda ya daidaita a ufuk lokacin da maza Allah ya gaishe wannan kuma za mu ga fasa- a ayoyin nan za mu iya karanto su in mun iso gurin wala qadara ahu bil ufqil mubin insha Allah kenan sai mu dawo kenan mala'ika jibrilu Allah ya yi wa isifofin shi a nan gurin yace bi kuwa ƙarfi gare shi babu shedanin da ya isa ya tunkari mala'ika jibrilu yace zai saci wani abu na wahayin da ya zo da shi واضح كاغا على منكر هي أنه واضح يا
نعم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الن- وأن ملائكة هذا متبع وأن ملائكة من زوال وعيد نعم شيخ
ملائكة ne mai zuwa da wahayi ne ke magana kai jai mu dawo kan kebin nan gurin da muke jai Allah ma'auki sarki ya ce zi kuwatin ma'abucin ƙarfi ne inda zil arshi kuma hanyo a gurin Allah ma'auki sarki makinun ne mai kar- mai mai matsayi ne mai daraja ne kenan nan inda zil arshi inda sahibul arshi gurin ma'abucin al'arshi Allah ma'aukin zarki wanda ya daidaita akan al'arshi ar-rahmanu ala al'arshi stawa sun zo ayoyi da dama sama da guri takwas a cikin alqur'ani shine Allah ma'aukin sarki ce mala'ika jibrilu zu makanati yana da matsayi da daraja da Allah ma'aukin sarki ce inda zur'ash makin ay zu makanatin inda Allah yana da matsayi da daraja a gurin Allah ma'aukin sarki sannan wannan sifofin shi ne aka faɗi darajar da yana da ƙarfi ko kuma yana da daraja a gurin Allah to a gurin mala'iku ne me matsayin shi a gurin mala'iku ya Allah madaukakin sarki ce musa'in samma a gurin mala'iku abin ma biyayya ne musa'in samma a can gurin mala'iku abin ma biyayya ne samma tana nihin hunalika a can sama fil mala'il ala gurin mala'iku abin yi ma biyayya ne suna mashi biyayya shi ne shugaban mala'iku mala'ika jibrilu sannan kuma aminun ne mai amana ne kaganan an tsarkake mala'ika jibrilu ga ƙarfi yana da ƙarfi yana cikin ƙarfi ƙarfin riƙe abin da aka yi umarce shi ya zo ya iso da gaske da akwai ƙarfin harda sannan kuma hannu amana gare shi ana mashi biyayya yana da daraja shi yasa malamai suke cewa kamar wannan ayoyin suna nuna mana wani ilimi da ake cewa ilimin jarh wa ta'dil ilimin da za a faɗi adalcin wanda ya rawaito hadisi da kuma rashin adalci shi to game da alqur'ani nan Allah yana bayyana mana sanadin alqur'ani na farko Allah shi ya faɗi magana ko waye rawi na farko shine mala'ika jibrilu na biyu za mu gani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko an gwaɗi adalcin shi ta kowane bangare kawiyi ne yana da ƙarfi na jiki daga cikin mana akwai ƙarfin kwakwalwa na rike abin da aka aiko shi sannan yana da daraja yana da matsayi a gurin allah yana da kuma matsayi a tare da al'ummar shi ana mushi biyayya sannan kuma lori amana to kuma in an kare shi a zo kuma kan manzan Allah a wata shi ma siffofin shi wadah to wannan kamar suna nuna mana asali da tushe na alkur'ani na sanadin alkur'ani da kuma adalcin waɗanda suka rarrato alkur'ani suka nakalto alkur'ani da wurin Allah maɗaukin sarki shi yasa malamai ke cewa wannan za a iya kawo hujja da su a wajen tabbacin ilimi na jarh wa ta'dil a cikin ilimi na hadisi da kuma muhimmancin sanadi wadah shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce muta'in san ma'amin mala'ika jibrilu eh, ana abin yi ma biyayya ne sannan kuma hallo mai amana ne ana mishi biyayya a cikin mala'iku suna mishi biyayya sannan kuma hallo aminu ne mai amana ne sai an ƙare bayani yanzu akan mala'ika jibrilu sanadi na farko mutum na farko wanda ko kuma mala'ika manzo na farko wanda ya nakalto daga gurin Allah rawi na farko ko wanda ya rakanto alkur'ani da gurin Allah zai kawo manzan Allah sannan kuma yanzu a shiga na biyu shine manzan Allah wanda ta hanyar shine muka san alkur'ani wadah dama kuma sahabban shi su ma kuma an yi bayani akan adalcin su da kuma sauran malamai magabata wanda duk ta hanyar su muka san alqur'ani har zuwa manzo Allah daga manzo Allah malaika jibril daga malaika jibril annabi Muhammad Allah madaukakin sarki wa haka su sai take Allah madaukakin sarki ce wa ma sahibukum bi majnun wa ma a ban sahibu karanto su ba ko a to sai insha Allah wa ma ina ji ake tun farko ma ne ba ba karanto da karanto ayoyin da farko إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي الأرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين
Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma sahibukum bi majnun ya ku kafiran Qurayshawa wannan ana wajja magana ne a asali zuwa gare su abokinku ɗan uwanku wanda ya taso a cikin ku yayi shekara 40 kuna ce mishi al-amin kuna ce mishi mai amana duk in kuka shiga cikin rikici kuna zuwa gurin shi ya muku hukunci kun ɗauke shi sama da ku a hankali kun yarda ya fi kowa hankali a cikin ku amma tun da aka mishi wahayi kuka ce mawa kasi to ya Allah yake cewa ma sahibukum wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan uwanku abokinku ba mahaukaci bane ba ko yi kowa sani a koma baya kahin a ware mishi wahayi babu wanda kuka yarda da shi babu wanda kuka yarda sama da shi duk in sun shiga cikin rikici kahin ayi wahayi gurin manzo Allah suke zuwa suna ce mishi al-aminu suke mishi laqabi mai amana mai gaskiya kuma suna ganin karfi gare shi kuma hannu suna ganin hankali gare shi yan kowa hankali shi yasa suke zuwa gurin shi ya musu hukunci lokacin da za a ɗora hajar al-aswad aka samu sabani yaya za a ɗora wannan kabilar su ce su za su ɗora wannan kabilar za su ce su za su ɗora lokacin da ake gina kaba suka rasa ya za a yi suka yi rikici suka ce mutum na farko wanda zai shigo shi bai musu hukunci ya yi kasance manzo Allah sa sama ne manzo Allah ya yi musu hukunci na hankali da adalci wanda yake iya haɗa kansu sai manzo Allah ya ce a kawo wani tsumma tsumma kato kawo buhu buhu makamantan haka a ɗora dutsen a ciki kowace ne daga cikin kabila su wasu kama a aji shi kenan dukan kunsa to amma kuma da aka mishi wahayi da suka ce mahaukaci jiwa to shine Allah yake ce musu wa ya sa Allah ya amfani da kalma ta sahib abokinku wanda kuka zauna tare da shi shekara 40 shi yasa hada yayin shekara 40 aka mishi wahayi ba dan ko ba dan ajrabace su sai da suka shekara 40 duk abin da kake so ka sani na halin mutum ka sani to amma kuma a duk da haka bayan shekara arba'in sai suka zo suka ce wannan abin da ake na baya suka yi mushe suka ce mahaukaci ne da makamantan haka shi yasa Allah ya amfani da sahibukum don ya tunatar da su wannan shekarun da suka yi suna tare suna yaban shi suna koma zuwa gare shi bayan shekara arba'in ku aka mishi wahayi aka ba shi annabci aka ba shi manzanci to tun da haka ya faru kuma aka shiga adawa da shi واضح شنو انا بقول sarki ce wa ma sahibukum bi majnun wannan dan uwan naku abokin naku ba mahaukaci bane ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mahaukaci bane ba bal mai hankali ne cikakken mai hankali kaga wannan an yabi hankalin manzo Allah saba an tabbatar da cikun hankalin shi da kuma kwaran hadda shi da fahimtar shi rawi na biyu ke da wanda ya ya nakalto alqur'ani daga mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu daga Allah wanda ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yaɗu zuwa ga dubban mutane wadah shine na alama ukan sarki ya kore abin da suke jifan manzo sallallahu da shi ba ma wai ma quraish ba kafiran quraishawa ba la duk wani kafiri wanda yake jifa manzon sama da irin wannan kalmar raddi ne aka mishi kamar ana ce mishi karanta sirar shi kafin a fara mishi wahayi karanta ɗabi'un shi karanta halayen shi ka ga da akwai mutumin da ya kai shi hankali to me yasa zaka ce mishi mahaukaci واضح الله يتيمك يا الله يعرف كيف كيف وما صاحبكم بمجنون النبي محمد صلى الله عليه وسلم وندا abokin zaman ku ne ba mahaukaci bane ba wadah bal cikakken mai hankali ne abinda kuke cewa ya gani wala qad ra'ahu bil ufq al mubin tabbas ya ga malaika jibrilu ido da ido a halitta shi yanda yake bil ufq al mubin asasannin sama mahudar rana ya ga mala'ika jibril bayan wahayin da aka yi wa manzon sama da bashi annabci a a ghar hira sai kuma aka samu wani dan inqita'u wahayi to bayan shi manzon Allah sama ya ga mala'ika jibril a yanayin halittar shi yanda Allah ya halitte shi manzon Allah sama yake cewa yana da fiffike yani 600 yana da fiffike 600 600 jana'a yana da bibike 600 kad sadda al-ufuqa ya rige dukkanin sasannin sama to ya ga mala'ika jibrilu a halit a hakikanin halitta shi gani na farko kenan da akwai kuma gani na biyu wanda in mun shiga cikin suratul najm zamu bayyana shi a biyan zai insha Allah to mala'ika jibrilu da ya bayyana a sasannin sama bangaren mahudan rana ya rige sasannin sama bal a wata ruwaya magana ke cewa yare a ruwaya ta kasance ne yare ne dukkanin sasannin sama mahudan rana da mafaɗar rana haka ya tunkaro manzan Allah sun sama har yayi da ya iso gurin manzan Allah sun sama to wannan gani na farko ne da akwai gani na biyu kuma a sama saman sama ta bakwai wadah a saman sama ta bakwai lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da manzan Allah sama a kusa da aljanna kamar yadda za mu gani insha Allah kiran gani na farko ya zo a cikin suratul najm wanda Allah madaukakin sarki yace ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu afadda
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتجلى
na'am cikau cikau
و...
wakana qaba qausain فكان قاب قوسين أو أدنى
na'am fa auha ila abdihi فأوحى إلى عبده ما أوحى mahallin shahidi yana farawa tun da tsilwa illa wahayin yuha abinda manzo Allah yake bayyana wa wahayi ne Allah ya mishi wane ne ya sanar da shi wannan wahayi ya zo mishi da wannan wahayi allamahu shadidul quwa shine mala'ika jibrilu mai karfi wanda ya kai iyaka dumirratin ma'abucin kyau ne da matsayi a gurin Allah madaukakin sarki fastawa wanda ya bayyana a gare shi gani na farko kenan ya bayyana a gare shi a sasannin sama fastawa ya daidaita har sai da ya riye sasannin sama mahudan rana kawai da muka bayyana wa huwa fi ufuqil mubin kaga anan gurin wa laqad ra'ahu fi ufuqil mubin a cikin suratul najm wa huwa bil ufuqil mubin yana sasannin sama na bangaren mahudan rana shine al ufuq saman sama almubin wanda yake a bayyane wanda inda rana take gudowa wadah shine Allah madaukakin sarki yace wa huwa bil ufq al mubin summa dana fatadalla sannan ba tsaya haka ba manzala sama yana waje dan gare kira ya kusanto mala'ika jibril ya kusanto manzala sama fatadalla he da ya kusanto shi kusa da kusa fa kana qaba qawsain aw adna Allah madaukakin sarki yace ya kasance kamar daidai gurgurdan goron mashi gora gora wannan me yake sa kibiya gora ta kibiya kaus din kibiya abin nan mai kamar wata na kibiya kaba kausai ne kamar daidai haka sai da ya kusa da manzo Allah sama au adna kai bar ma ko ya hima haka kusanci wada fa'auha ila abdihi ma auha sai mala'ika jibrilu yayiwa ya kai wa manzala su sama ubangijin Allah madaukakin sarki ya kai mishi wahayin da Allah ya umarce shi ya kai mishi wannan gani na farko kenan wadah ta yuyu shine wanda yake da alaka bayan ya manzala sama ya ga sai mala'ika jibrilu a sifan nan tashi ya tsorata da ya zo ya ba da labari wa katibin nafil da ya tambaye shi yace bayyana ma abin da ka gani da ya bayyana mishi yace zaka namusu alladhi nazala ala Musa wannan shine mala'ikan da ya zo ma annabi Musa to tabbas kai annabi ne in haka ya kasance mutanen ka za su yi maka kiyayya za su kore ka ina ma a ce laitani jaz'an idh yukhrijuka qaumuka ina ma a ce ina da karfi a lokacin da mutanen ka za su yi doka in kama maka shi ke tun shin wayannan mutanen duk yanda ke so za su mutane ya ce babu wanda zai rubuta irin abin da ka zo sai an jarabce shi shi yasa ba wasu malamai suke cewa warqa bin Nawfal yana daga cikin harkon wanda ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadah to wannan shine gani na farko gani na biyu suratul najm ta bayyana shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ayyan
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى Allah maɗaukin sarki ya ce haƙiƙa manzalar sama ya ga mala'ika Jibrilu a haƙiƙanin halittar shi wani karo na biyu shine a lokacin da aka yi isra'i da mairaji shi inda sijiratul muntaha a gurin magarya tikewa inda dukkanin ilimin muka da abin da ke wakana a ƙasa yake nan inda ha jannatul ma'awa a wanda a nan kusa ta aljanna yake ko kuma makomar rayukan bayi a nan yake almuhim wannan shine gani na biyu wadih a sama wannan ganin mala'ika jibrilu a haƙiƙanin halittar shi amma sauran wahayika da mala'ika jibrilu ke zuwa ga manzalar sama yana wani lokaci ya yi mishi su gau wani sahabi daga cikin sahabban shi da akwai ɗaya daga cikin sahabban da ya yawan yin shiga irin tashi jihiya wani lokaci ya mishi shiga irin ta wanda ma ba a san shi ba ya kama mace ga hadisi na umar bin khattab wanda yake ina ji shine na biyu na biyu a cikin littafi na al-arba'in an-nawawiyya wanda bainama nahnu julusun inda zai ta sama in tala'a rajul shadidu bayad as-sawadi shadidu sawadi ash-sha'ri la yura alayhi athar as-safari wala ya'rifuhu minna ahad wani mutum ya zo wanda duka alamun shi kamar ba bulaguro yayi ba shadidu bayad as-siyam yana tsananin farin tuwa babu kura kaga alamun ba bulaguro yayi ba yana da tsananin bakin gashi babu kura a jiki shi wada la yura alaihi safar a asar safar babu alamun yayi bulaguro wala ya'rifu minna ahad ba dan madina ne ba a san shi ba kaga abun mamaki yazo zauna gurin manzo sama yawa manzo Allah tambayoyi wanda aka bayyana rukunan musulunci da sauransu annin wannan misali ne daga shigar da yake amma gani kiri da kiri yanayin mala'ika jibril a surar shi a yanayin halittar shi sau biyu manzan Allah ya ga mala'ika jibril wanda wannan a cikin surat takwir ganin farko ne aka yi bayani a kan shi a cikin surat najm aka yi bayani a kan ganin guda biyu da na farkon da na biyu wadda shi ne alama uke sarki ce wala qadra ahu haqiqa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril bil ufuqil mubin a sashennin sama wanda yake a bayyane kenan shine manzo suka ce shine me yake sa al-mashriq mahudar rana inda rana take hudowa a wannan shafanin ne ga shi banan kaga an haɗi ittisali ar-ruwat wadah ittisal ar-ruwat daman ittisalin mala'ika jibril da Allah babu wanda zai shakka shi mala'ika jibrilu makusanci ne na Allah maɗaukar sarki ya ɗauko wayo ko to hatsuwar mala'ika jibrilu da manzan Allah yanda a hadisi ana so wanda ya rawaito daga wannan ya haɗu da wannan alaƙar misal wannan muhammadu isa ya rawaito daga gurin musa to ya zamto sun haɗu to nan sai aka yi bayani akan haɗuwarsu ya gan shi a haƙiƙanin halittar shi bayan ta nama a sauran sigobin da mala'ika jibril yake bayyana kaga kenan an yi bayani akan haƙiƙanin haɗuwarsu dai sai kuma hannu za a waɗi ɗabi'an manzala sawa shin ya isar da alƙur'ani ko ku bai isar ba sannan kuma hannu yaya abin tuhuma ne ko ba abin tuhuma ba ne ba ya Allah maɗaukin sarki ce wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin manzala sama ba marwaci bane ba game da yaɗa abin da aka mishi wahayi al ghaibu nan alƙur'ani ko kuma alwahyi manzan Allah game da abin da aka yi mishi wahayi na alkur'ani ba mai ruwa ba ne ba ya isar shi yasa malamai suke cewa wannan alkur'anin gaibu ne ba babu wanda ya san shi aka yi wa manzo Allah wahayi amma manzo Allah ya isar kamar yadda Allah ya umarce shi ya isar wadah nan kalma ta dalil a wata qira'a wa ma huwa al-ghaibi bi dalil الضليل شيني البخيل بمرو سيبني بأكن يعدى وحي بيا ركوا بيا قوي إلو جيف يازو أوتا قراءة وما هو على الغيب بظنين بظنين شي جمد وحي فأبنزر جبني با منزل الله صلى الله عليه وسلم ليس بمتهم أو أن القراءة تبي وما هو على الغيب بظنين ليس بمتهم فأبنزر جبني با كذا كذا أن an tabbatar maka da ɗabi'a shi abin yabo ne don amincacce ne ba abin zargi ba ne ba fansan Allah sassawa a wannan kira'a a ta biyu kuma shi ne ba mai ɓoye wahayi ba ne ba zanin abdan shi ne albuhu wadda wani mawaɗi ke cewa wa ƙaumi wa in zannu halayya kiram wani mawaɗi ne yake yaban al'ummar shi yake cewa mutane na wa in zannu alayya ko da sun muni rowa to ni a guri na masu karamci ne masu daraja ne ba zan ce ba marwata ne wani dan kishin kasa ne yake yin waka yake yaban al'ummar shi ce ko da sun mishi rowa a gurin shi masu karamci ne wa in zannu alayya kiramu ko da sun mun rowa wa qaumi wa in zannu alayya kiramu mutane na al'umma ta yan kasa ta ko da sun mun rowa a guri na masu daraja ne واضح المحل الشاهد شنو وان ظنوا الظن شنو الروح كده وما هو على الغيب بضنين الله ما اوكي سركي game da wahayi ba mai ruwa bane ba bayya koyi ilimi bayya koyi wahayi yana isar da shi sallallahu alaihi wasallam ya isar ya isar Allah maɗaukin sarki ya safko mashi ma al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a hajjata ta bankwana hajji da bankwana manzan Allah ya ce ya ku jama'a ku shaida na isar Allahumma hal ballagtu suka ce mun shaida ka isar manzan ya ce ku shaida na isar suka ce mun shaida ka isar sai da ya faɗi sau uku manzan Allah su sama daga cikin masoyin da ya ce na bar muku da billai guda biyu wanda in kun yi su ba ku ba bata alqur'ani da sunna to manzo Allah bai barowa wajen yada alkur'ani wajen yada wahayin da aka mishi wajen yada ilimi wajen yada addinin musulunci ya kai makura shi yasa babu mai da'awa babu malamin da ya kai annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen yada ilimi da yada da'awa da isarwa a cikin shekara 23 kafin wannan shekara 23 babu wanda ya san imani babu wanda ya san musulunci amma a shekara 23 shi daya sai da a yaɗa da'awa a yanki na laraba gabaki ɗaya musulunci ya isa wajejen su masra wajejen su wannan kufa da makamantan haka ana nan kusan mafi yawan yankin larabawa duk da wata shi to sahabbai kuma suka yi koyi da shi suka yada a zamanin umar bin khattab sai da aka ninkaya wajejen china da da india wannan shine a zamanin umar bin khattab aka ninkayo har nan afirka musulunci ya kawo marok ya kawo makamantan guraren wani allah ce baka allah sha da sai kinan wa ma huwa an ghaibi bi dan mazala sama ba mai ruwa bane ba da wahayin da aka mishi kuma alqur'ani wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim alqur'ani ba magana shaytani bace ba magana aljanni bace ba kawai da suke riya suna cewa wani shaidani ne manzo Allah yake da wani aljani ne manzo Allah yake da yake kawo mishi wahayi ko kuma suke cewa magana ce ta kahin ta boka to ya Allah ya ce wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim wannan alqur'ani ba magana bace ba ta shaidan wannan shaidan rajimun abun jefewa ne wanda ana jefe shi daga rahama Allah ko kuma ana jefe shi in ma zai saurari wahayi a sama ana jego mishi sauraro ya kona shi ya kashe shi wada Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul shu'ara wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'una innahum an as-sam'i lama'zunun Allah madaukakin sarki yake cewa wannan alqur'ani wa ma tanazzalat bihi shayatin ba shi daru ba suka sako da shi mushrikai haka suka riya sai Allah ya da musu rajji yace wama la wama yanbaghi lahum bai dace wa su bassa iyawa wama yastati'una bassa iyawa ba sai zama su tunkar ma sama innahum an istam'i la ma'zunun lalle su game da sauraron abin da ake yi na wahayi a sama la ma'zununa an nesantar da su bari in suka tunkari sama ma za a jefe su da tauraro ya kashe su wannan tauraron da zamu gani yayi haka kiwu kawai ya faɗo ba mutuwa wani bane ba ba aiwa wani sarki bane ba a kudurin bahaushe da yake cewa in ya wuce wani sarki ne zai haɗawa ya mutu ko kuma a wani ne za a yawa a'a shedanu ne suke yin hawa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya don saurari wani abin da ake hulɗi a sama na wahayi sai a jefo musu ya hallaka su ko da ba za su ba daman shedanu bakar ganin su aljanu bakar ganin su واضح هذا الله ممكن تركتي القرآن وما هو بقول شيطان رجيم ba magana ba ce ba ta shaidani ta aljani wanda rajimun abun jefewa ne abun nefantarwa daga rahma Allah ko kuma abun jefewa ne lokacin da ya tinkari sama da tauraro za a jefe shi to tare da wannan gaskiyar ta bayyana ingancin sanadin alkur'ani dangane shi lalle ya fito daga gurin Allah magana Allah ce mala'ika jibril zo da shi kuma amintacce ne kuma aka sakowa da manzo Allah sallallahu mai karamci mai daraja mai amana kuma an kore cewa ba wai magana wani shaidani ba cewa tare da wannan gaskiyar ta bayyana ku mushrikai ina kwakwalwar ku take tayya fa aina tazhabun Allah ya ce ina kwakwalan ku take tayya baitin gaskiya ta bayyana ka waka cewa mutum to ga hanya kai kuma ina ne zaka tafi ka kudan da mishi kwatance sai ga yana neman ka yi mishi kwatance ya ce daga nan gurin ina zan bi in tayi likita ta mera abu sai ka ce mishi ga hanya da zaka bi sai ga yana neman tinkaro ne ka ce kai da na kwatanta ma ga hanya ina kake shirin tayya to bayan an kwatanta muku wannan gaskiya an bayyana muku gaskiya alqur'ani ina kwakwalan ku suke tayya ya kuma shirki shi ne Allah mawasu sarki ce fa aina tazhabun ina kokarin ku suke tahiya game da barin imani da alqur'ani game da kokarin da kuke wajen karanta alqur'ani da nisantar da da da jifan alqur'ani da kuke da cewa magana ce ta mai sihiri ta boka magana waka ce da makamanta haka ina an kullum ku suke tahiya duk wannan bayanin da ake sai Allah mawasu sarki ya ce in huwa illa zikrun lil alamin wannan alqur'ani wa'azi ne da faɗakarwa ga dukkanin talikai fa ba komai bane ba shi illa wa'azi shi yadda ku ne yake neman yi ba wani mulkin ku ba yace zai amsa ba wani kashe ku ba yace za a yi ba wani azabtar da ku yace za a yi ba kawai shiryar da ku ne ake bukata da ku da sauran dukkanin talikai da sauran dukkanin halittu in huwa illa zikrul lil alamin ay ma huwa هذا القرآن إلا ذكر موعظة للعالمين لجميع الخلق وأذين يذكر من خلقته وأنها القرآن فذكر واتي دوادي يذكر من خلقته لمن شاء منكم أن يستقيم وأذين ذيمكم وأن يسوع دغتكنكم سيرا ديتا هي بشري القرآن كنان قسياتي وأنها القرآن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر wannan alkur'ani gaskiya ce ya zo daga gurin ubangijinku ta haka zai bayyana gaskiya wanda ya so ya yi imani wanda ya so ya kafirce shi ne hannun gurin allah ya ce in huwa illa zikirul alamin ba komai bane ba wannan alkur'ani sai gaskiya ce ya zo da ita domin ya muku wa'azi ya faɗakar da ku liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya so daga cikin ku sai ya riki gaskiya ya daidaita yayi istiqama menene al-istiqama wanda ya tambayi mazala sama ya ce ya mishi nasiha hai mazala ce kul amantu billahi sun mustaqim istiqama ka ce ka yi imani da Allah ka tabbata akan wannan imanin ka yi aikin duk abin da imani yake wajibta ma ka yi aikin shi shine istiqama to liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya so daga cikin ku yayi imani da wannan alqur'ani yayi imani da Allah ya daidaita ya tabbata akan wannan imani to wasu sai suke cewa in mun ga dama eh suke cewa in mun ga dama ma yi imani yanzu dai ba mu ga dama ba eh Allah ya ce sai Allah ya maida musu raddi akan cewa ganin dama su ba ita ba take sanya su mutanen kwarai in Allah ya ga dama shi yasa bawa sababi ne yake tashi amma hakikanin tabbatar da abu sai da yardan Allah duk lokacin da zaka yi imani ka yi kokarin roƙon Allah ya kare ka ya tabbatar da kai akan wannan imani in za ka yi aiki na kwarai ka yi kokarin Allah ya kare ka ya tabbatar da kai a wannan aikin domin iradarka karama ce iradar ka tabi'a ce da iradar ta sai ga ka so yin abin amma Allah bai so ba shi yasa malamai masu hikima suke cewa al-insanu yudabbir wallahu yuqaddir dan adam kullum yana kokarin ya daidaita yayi abu yayi kaza yayi kaza amma Allah yake kadartawa wadah shine annabi wakil sarki ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah irada ku abinda ku so ba shi yake kasancewa ba sai abinda Allah ya so in ka so ka zama mumuni bai barka zama mumuni sai in Allah ya so shi yasa in kai imani kawai kalmar shahada kai karatu to ka roki Allah ya yi maka gamdakatar da riko da wannan musulunci duk wanda ya ga ya zama mumuni wallahi ba kokarin shi bane ba aikin shi bane ba duk wanda ya ga ya zama musulmi ba kokarin shi bane ba aiki ba gam da katar in Allah ne shi yasa aljanna ma babu wanda aikin shi zai kai shi aljanna haka manzo Allah yake rahama Allah Allah da yake kara maka rahama ya maka gam da katar shi yake tabbatar da kai Allah ce maka shi yasa yana daga cikin addu'o'i manzo Allah da yake yawan yi ya Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala ta'atika ya Allah mai canza zukata ka canza ka tabbatar da zukatan mu akan imani da a gare ka shi na Allah wa sarki ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah abinda kuka so ba shi yake kasancewa ba sai abinda Allah madaukakin sarki ya so rabbul alamin ubangiji tarikai kamar wannan aya tana neman gaya maka cewa idan ka ce za ka yi abu ka yi ƙoƙarin sanya alistisna wanda malamai suke ce malamai fiƙi suke ce mashi alistisna ul'adi me alistisna ul'adi wanda aka wajibta maka kai musulmi ya zamto al'ada ka ce in ka ce za ka yi abu gobe ko zan yi kaza ka ce insha Allah ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن Allah يشاء الله
maɗaukin sarki ya ce kada ka ce za ka yi abu gobe face sai ka haɗa da insha Allah. Ba saboda ladabi da biyayya ga Allah maɗaukin sarki kuma in ka sa insha Allah Allah maɗaukin sarki yana yassarewa. kuma ko da rantsuwa ne ma malamai dan kan mutum kuma halloje ya dinga koyewa ta wannan abu ko da rantsuwa ne mutum yayi ya ce wallahi zan yi gobe kaza in ya ce insha Allah rantsuwar shi tana nan bai karya ta ba ko da bai yi ba gobe amma kuma kan mutum ya koye ya ta cutar da bayan Allah wanda inda za ka ce wa uwar gidanka in wallahi gobe insha Allah zan so miki kaza kuma ka isewa wata idan tsoka tana nan magana mafi ƙarin zai ce saboda ka dingina abin da iradatun ba in Allah ya so ya yarda wata ke zan tsoka tana amma dai kuma manuha Allah yana kawo mutum da manuha wata sai ka je kai ta yin rantsuwa kana ta kuma wannan insha Allah tana shiga ne kenan a abu mustaqbal dan kan mutum ya ce jiya na ta gida insha Allah wallahi inda ma a abu mustaqbal a abu na gaba Allah ya baka Allah sai mu sai abinda muka faɗi dai Allah sai shi ne zanna hasarat ummu abinda muka yi na kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik la shara la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa alaikum assalam
mai tambaya na farko ke cewa malam idan mace tana jinin al'ada